إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر ساكي هدورمو مركز أهل السنة والجماعة wanda ke ngulka kada abin nan da magaran jamhuriyar nijar yau muna talata 29 ga wata na muharram hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da tara ga wata na goma shekara biyu. da goma sha takwas yau insha Allah za mu yi darasinmu na littafi alwajiz fi fikin sunnati wal kitab aziz yau za mu yi darasi na 149 wannan littafi alwajiz fi fikin sunnati wal kitab aziz darasi na 149 za mu shiga kitabul wasiya tahiyya daina tahiyya littahi ya yi nisa za mun zo magana raba gado to kayan a shiga magana raban gado sai zai mana babi na ko kitab abin da yake da alaka da wasiya wasiya ko a wasu ce wasiya dai an san da wani abu ne wanda ake yi bayan na mutu to duk da haka ya yi kitabar wasiya amma zai ma ta'arifin ya sanar da mu me ake cewa ita wasiyar dan yace ta'arifuwa zai ma ta'arifin wannan kalma ta wasiya an ce alwasiya anan me ake nihi da ita yace alwasiyatu ma'khudatun min wasaytu shay'a usihi idza asartuhu yace ta hoto ta samu daga asalin kalma ta idan ka ce wasaitu shi'a mana usihi iza ausartuhu da abin da na sadar da shi ga wani shi ne asalin kama da wasiya abin da ka dangana shi zuwa ga wani wani abu ne ka dangana zuwa ga wani ko ka sadar da shi zuwa ga wani falmusi wasala ma kana fi hayati ba'ada mauti shi almusi ana wanda zai wasiyar wani abu ne ya sadar da shi tun daga rayuwar shi a cikin rayuwar shi ya sadar da abin amma abin zai wakana zai aiki bayan ya mutu abin da za ka sadar da shi tun a cikin ranka za ka tabbatar da shi amma zai wakana bayan mutuwa bayan mutuwa abin zai tabbata asalin kalma ta alwasiya ma'anarta kenan amma ce wahiyar fi shari'a a shari'a ta musulunci da muke magana yanzu maganar wasiya da za mu magana kan wasiya to gata a shari'a ta musulunci ba a loka ba a shari'a daman kahin ma musulunci ya zo akwai maganar kalmar wasiya da mu yanzu a musulunci me alwasiya ya ce hibatul insani ghairahu ainan au dainan au manfa'atan shi ne mutum ya yi kyautar wani abu ya ba wani kyautar wani abu imma ya ce abu kaza mota inji gida kudi kaza ya ce na bawa ne bayan na mutu a bawa na kaza ko a bawa na abu kaza ya ayyanar da abin audainan ko ko bashi ne nashi misali a wajen wani ce bashi na da nake bin wane ya ba wane ko bashi da nake bin wane na bar mushi au manfa'atan ko wani abu dai da wani zai amfani da shi naka wannan gida kaza a ba irin su wani suka zama a ciki misali ba almajirai ko a ba kaza su rika amfani da shi shine kalma shar'aci ala an yamlika musa lahu alhibata ba'da mautil musa yin haka iya mallakar ma almusa lahu almusi mai musiya almusa lahu wanda aka ma wasiyar a bashi kazakin bayan mutuwar mai wasiya kenan shi wannan almusa lahu zai mallaki wannan hiba wannan kyauta da aka ce an bashi bayan mutuwar wanda ya wasiyar amma zai mallake ta ba'a da mautul musi bayan mutuwar wanda ya wasiya shi ake kira da wasiya bayan na mutu ya ce hukumuha hukumcin yin wasiya a shari'a wahiyar wajibatun alaman lahumalun yusufi wajibi ce duk wanda yake da dukiyar da zai wasiya kanta to ya kokarin tabbatar da ita tun kayan ka mutu ya ce ƙala ta'ala kutiba alaikum idha hadar ahadukum al-maut in taraka khairan wasiyatan lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin asalin kalmar kenan cewa Allah ya rubuta idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku in taraka khairan in ya bar wani abu na dukiya an dora mai alwasiya yin wasiya lil walidain wal aqrabin uwaye guda bi uwa da uba da dangi ya musu wata wasiya bil ma'ruf ta hanya kyakkyawa ta kyautatawa ita yin hakan haqqan alal muttaqin haƙƙi ne ga dukkan tsoron Allah yin wannan za mu ga daga cikin didda asalin tushen maganar wasiya za mu ga yadda ake cewa sunna tana shahe abin da yake cikin ƙur'ani nan nassin ƙur'ani ya kawo wasiya ga uwaye duk nassin ƙur'ani ya kawo magana gado amma nassin sunna ya tabbatar cewa shi ya ture lawa sai ta lewarisa za mu ga gaba babu wasiya ga magadi uwaye suna cikin masu gado nan ta zo kahin maganar rarraba gado kowa da mishi bayan an raba gado allah ya ba kowa nashi ba magana ka yi wasiya ga uwayenka ka dimma wani magadinka amma tun da asali akwai a karabi dangi aka ce ko da hanzu kina akwai magana aya tana nan wani bangaren ta akwai dangi yan uwa wa ko kai ne sauransu wannan shine magana da sace mawace mawace mawajibi shi ayyata wa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده وأن الرواية إمام البخاري هكا مسلم أبو داود الترمذي هكا ابن ماجه دك دينا أساب بايا بخاري مسلم أساب سنة عربة أسن كاوش هنا أبو داود تسائي الترمذي بن ماجه yace Abdullah bin Umar ki ban labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma haƙumar musulmin bai dacewa bai cancanta ga mutum musulmi laushe in yusufi iya da wani abu da zai wasiya a cikin wannan abin ya kyale ya bitu lailataini har ya huce kwana biyu haka nan babu yin wasiya ya zama ta ci ila wasiyatu makatubat inda dole a samu wasiyarka tana tare da kai a rubuce ka rike kakkabar kakkai wasa ita kenan ka yi ta ka bari ta wannan ne yake kawo magana kenan haƙƙi ne ko wajibi a yi wasiya ila nan muna kiran wani abu wasiya wanda za mu ga gaban sha Allah na wasiya da za ka ma ɗanka ko matarka ko wani dai magadinka wanda za mu ga bai cikin wannan tsarin yanzu muna magana wasiya mun ji magana matsayinta sai miqdarul mal alladhi tustahabbu alwasiyatu fi wata dukiya ce a cikin dukiya wani gwalgwado ne wani awo ne wani makidari ne wani kashi wani kaso ne wanda aka ba da damar gwalgwadon girman dukiya ko kashi nawa ne a cikin dukiya ya kamata a yi wasiya da shi sai nan ma sai ya kawo ina ga hadisin sa'ad bin abi waqas ruwa da imam bukhari ya roto muslim ya roto haka irin su abu dawud kin haka imam nasai عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها آه يتي سعد بن أبي وقاص كبال لابان تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ويزو قنينا a cikin halin rashin lahiya a makka ko ya karah an ya mutu bil ardi allati hajara mina nan ana da mir iya komawa baka nan ba ga shi sadikin sa'adu a wannan hali iya tsoron mutuwa a kasar da ya hijira ya barta ya tsoron mutuwa a makka nan abin ya wakana a hajjatul wada hajjin bankwana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na wadda daga shi bai koma ba san ba 'yan kwanaki ne Allah mai cikawa a wannan tahiya ce wannan abin yawa kana sa'ad bin abi waqas iya cikin rashin lahiya annabi kai mai ziyara ya ce ganin shi ya mai addu'a ya rahamu Allah ibn afara Allah ya ji kan ibn afara mana kama addu'a ta kawo mutum addu'a to shi anan sa'ad abin da ke damun shi cikin darurar shi a wannan zamani sai yake ba labari kulut wannan kalma ta sa'ad bin abi waqas yace sai nace ya rasulullah usi bi mali kulli ina so in yi wasiyar dukiya ta gaba daya duka dukiya ta in yi wasiya ba ni qal la annabi ce la baiwa kenan baiwa ka yi wasiya da duke ka gaba daya kulut a shatar na shi an ba a yi gaba daya zan ba da rabin dukiya zai yi wasiyar rabin dukiya manzan la ce kulut ya ce la na bai ce la kenan nama na bai ba shi dama ba na ce a surus zan ba da wasiyar surusin dukiya ta kenan daya cikin uku yan ciyarkin dukiya ta قال النبي فالثلث ثلث ذاك بعد ده cikin uku yace wa thulusu kasir thulusun ma da iya da yawa kenan iyaka ce yayi yawa shi kashi iyaka ne da yawa sai ke gaya mishi na muhimmancin barma yara dukiya kakkabar yara su yi bara don kai ka ba wani da rashin san hana roƙo a musulunci ba san roƙo kaskanci ne su mazala ke ce mishi innaka an tada'a wa rasataka aghniya khairun min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas fi aydihim yace sa'ad ka bar ma yaranka magadanka dukiya ka bar musu wani abu ya yi alkhairi a kan kabarsu alatan talakawa fukara shi na alatan ya takaffafuna suna mana takaffafuna ya takaffafuna suna ɗo meka hannu ta yi hannunsu ga mutane suna meka hannun bara ka bar musu dukiya wadda za ta musu maganin bara bayan ka ya yi alkhairi kamar ɗiyanka mabarata duk da asali nan bai kaba lafasin cewa ya yi jajen ba mai gadon shi sai diyar shi ganin diya mace gare shi ita kuma ba ta gadon dukiya gaba daya wannan abin ya sa ya ga kurin ya yi wasiyar dukiyar shi gaba daya aka mai wannan shawara ko nasihar bai dacewa ka yi sadaka ko wasiya da dukiyarka ga magadanka sai yake cewa وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة يا سعد كنان بايكا وسيب هاني نمان لا يا ديوا ba abin da za ka bada na kuɗi ka kashe duna abin dukiyarka iya matsayin sadaka ita kai hatta lukumatu lati tarfa'uha ila fifi mar'atik hatta ila fi mar'atik ya tuma shanan yace za a baka ladan sadaka hatta lomar da za ka sa a bakin matarka lada gare ka yau anan iya karantar da mu da mahimmancin kulawa da iyalai da fadala ta hidimar iyalai yadda wasu ke ɗoka hidimar iyalai wata masiba ce wani wahala ce a rayuwa kuma cin rayuwa ne kana wahala da yara da mata wahala kana abin da iya iya bata maka rai kamar kana wani wahala ne da banza dan wa musulunci mun san da mahimmancin ko lada na ciyar da iyalai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ruwa da bukhalaka musulmi ya kawo na dinarun an faƙatahu fi sabilillah wa dinarun an faƙatahu fi raƙaba ne dinarun an faƙatahu dinarun an faƙatahu fi sabil annan fi miskini ne wa dinarun an faƙatahu fi ahalik ya ce azamu wa ajaran ya an faƙatahu fi ahalik ma'ana da hadisi abin da ke cewa manzana ka ce dinari da ka bada ka kashe cikin ɗauka addinin Allah da dinaran da ka bada wajen ‘yan taddabawa da dinaran da ka bada wajen sadaka ga wani talaka ya ce a zama wa ajiyar wanda ya kone lada cikin wani guda hudun dinaran da ka ce da iyalanka ya kone lada ce ka kenan yan akan wannan kullum muna da wannan siyar da wani abun ya kan damun shi ya ga iya wahala da iyalai ka ji abun hatta sun abin shi balle wace ɗiyan masa kaza a kai kana yi ne alkan neman lada ka huta ɗawainiya ka huta neman abinci aiki ne kasuwa ce don kama iyalanka cikin hidima kake ta addini Allah zai baka lada ba abin zaba kake wannan zai rage maka takaici ko wahalar zama da iyalai rike kamar kana wahala ta banza ne kana ciyar da yara kana ciyar da mata kurin haka ka zo duniya dan ba halaba kake ba wannan wani yawuni da yake kanka kuma za a baka lada kuma iya cikin hanyoyi masu ladan gaske ciyar da iyalai eh abu ne mai ladan kaka dauki abu ne wanda dan abin gaskiya so da yawa mutum ka abin daukan abin ya dame shi da yawa in ka biya bala ce wannan yaran zamani kaza kaza kaza a ba su kuma kai dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sanar sahabbai ya ga wani matashi karfa zo wuciya ya ce masahabbai wannan me za ku ce kan wannan bawan Allah suka ce wannan bawan Allah wannan ƙarfi na da lahiyar shi inda zai tahiyar da su cikin fizibillah gaskiya da samu abu wanda na ce wani hutawar da in hutawar neman kare abincin iyalan shi ko ayyan shi akan cikin fizibillah yake neman abinci yan wa abu ne a musulunci ba bane bana kayan wahala cikin lada kace gaskiyar magana to nan kenan manzala ce kawai yake kwadatar da shi da hanyoyin samun lada kakka kashe dukiyar gaba ɗaya ga hanyoyi na samun lada kuma hanyoyi da yawa ne ya ce hatta abin da za ka sa bayan ya mai a jumlace dukkan abin da za ka kashe na dukiyarka ta baka lada inda da kai don Allah ya ce ya ka mashi hal abin da za ka basa a cikin bakin matarka kuma sai yake cewa wa asallahu an yarfa'aka فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون تسعد زيو kai yanzu kana ga domin wani ne a wajen sabai abu ya kama akwai na ƙasa akwai matsala mutuwa inda ka mutu inda da kai jira lada shi sa'ad iya gudun mutuwa ne a maka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana sa'ad akwai abin tausayi bai ka sa'ad bin khawla akwai wani dan uwa wanda yace shine abin tausayi da Allah mai cika a Makka cikin sahabbai ne to shi ma sa'ad shine yake tsoron ka aje wannan cuta ta sa ya mutu a Makka iya ga kamar ya rage ladan shi ne hijira dan shi da Makka ne annabi ya ce shi yakan yi Allah zai daukaka dauka Allah zai daukaka ka asallahu an yarfa'ak Allah zai ɗaukaka ka fayantafi a bika nasun wa duru bika akharun Allah zai ɗaukaka ka wasu mutane su amfana da kai wasu kuma su cutu nan daga cikin abin da ya tabbata bushara ce annabi ya bashi na rayuwa bayan wannan cuta don ai magana har zai rayu allah zai ɗaukaka shi tabbas sa'ad bin abi waqas iya cikin wanda annabi ya ba bushara da aljanna tun a duniya tun a duniya ba shi busharar cewa dan aljanna ne sa'ad fil janna iya cikin yan uwa nan wajen uwa annabi alfakari ya ce ina wani mai khala ni ga khalikina ina wani dan uwan uwa wace gogo wace gogo wace gomi dan uwan uwa ga ni ga nawa ina mai wani nashi kuma an ce iya cikin wanda suka fara halbi da kibiya fi sabilillah shine farkon wanda har bugun mushrikai da kibiya shine farkon gudun kibiya shine annabi ke cewa ni ne farkon da annabi ya fida'i da ni da uwashi da baban shi yace fidaka abi wa ummi sa'ad irmi ya sa'ad kai halbe su ya halbi ya sa'ad ina kan sakka da baban da babata annabi annabi ni kadai har ma haka fidaka abi wa ummi irmi ya sa'ad yace muna badar wani kahun ya shigo iya musulman na ya gama kahin kibiyar da bata ma da amin kara kuni da cewa mai ta mishi a kayi sama ya yi zir annabi kake dariya ya da ya zir annabi ya dariya kahun da ya sama da ya haɗo ya da ya zir sa'ad ya bige shi Allah ba shi wajen wajen abin halbi sa'ad bin abi waqas tabbas Allah ya ɗauka shi bayan haka bayan annabi Allah amma zana cikawa Abubakar ya hawo Umar ya hawo khalifanci cikin abin da a tarihi baiwa amince da Sa'ad bin Abi Waqqas cikin babban abu da Allah ba shi wata baiwa a lokacin da musulmi Umar bin Khattab ya hawo ya fito hatta islamiyya a lokacin abu yayi karhi duniya ta musulmi ta musulunci iya ga mai bunƙasa wasu ne masa danne a lokacin da ana so a bude bangaren biyu ne bangaren yaƙi ya zahi da daurun bangaren arewa bangaren sham na bangaren kudu yaƙi ya zahi bangaren farisa da farisawa abu ya yi tsanani kuma wani duka wani bangaren biyu dauloli ne masu bala'in ɗari wannan su musulunci ya isko a duniya suna faɗi a ji kamar ka ce yanzu amurka da rashi a duniya abu ya yi umar samun labarin abin ya zahi umar ya yi niyya ta hiyya da kai shi ya jagoranci yaƙin farisa kun duka alamu ko umar huta zai ya yi niyya kun da ci za ta yi to umar ya yi ya suka ce bai wa khalifa bai wa khalifa bar madina ya sami shawara da ta karhi ta kai wuta da lokacin nan fajin homo ba ɗaya bane ba wurin da daman an ko ina abun abu ya bude ya ke bude wa musulmi ta ko ina in bai wa a bar santarar tsakiya ba kowa ba ba ba ban jagora ya koma bangare daya suka ce la umar ya diba diba ya kai ga ba wanda zai sa wannan jagoranci yana biyo kas shi ya kamata kurin a ba wannan muhimma wannan babban aiki wanda a cikin tarihin musulunci wasu habbai yaƙi guda biyu ne suke da cikin tarihin ba taɓa irinsa ba samun sabbai iyakar bala'in da aka a cikin kai nan ɓangaren arewa yarmuk buɗe rum yaƙin yarmuk nan kace kadisiya wannan a san shahara cikin yaƙi kace kadisiya da shi aka yi gumurzu a mutu a mutu a kashe dubu dubu biyu a mutu a kuma yaƙi a ce marar a ƙaro ba wasa ainiya dole ya bude shamba dan ba aka bari zama za a isko ku zasu amma ku zama na isko ku zasu shi da ku aka yi niyya kun dole ya bude dole ya an kare da sharin su ana kashe a kashe a kashe a ce haliba ya aiko aika wasu gari ku ku wani gudunmuwa ka can aika gari kaza ku bada gudunmuwa maza kaza a bada sojina kaza su gama sham nan kadisi ana maza ku bada faris haka aka ta yi a je a yi gumunzu a mutu shugabannin su mutu a ce a tura mada da kurin ƙari haka suka yi ta yi umar ya tura sa'ad kadisiya kadisiya biya zahi musulmi sun je su da dubu sha suka iske farisawa a wancan zamani makamansu daban sun san kware an ga hata da kuki takwabinsu ko masu daban da yawa da makamai duk da umar yawa sa'ad wasiya zai ta yi cewa ku sani ba kuna yaƙi ba ne ba da yawan mutane ko yawan makamai ba ba tsoron Allah shine gama abu ku ji tsoron Allah cikin tahiyarku idan babu tsoron Allah cikinku to da musu yi ku yawa da makamai ba ku amana komi ka kula da kasa da kai da jama'a ka kula da jin tsoron Allah cikin wasu da musu kenan sa'ad ya isa hadisiya an je ya iske rustum rustum shugaban kwamandakin sojojin fasa gaba daya ya hoto da sojojin dubu tamanin zuwa dubu tamanin sojina na farisa su kuma dubu sha wani abu a haka ne aka tsayin waka ta yi wanda dai kan mutum ya karanci tarihi zai ga sharhin tarihin kadisiya abinda aka yi ta yi dai karshen lamari bayan an yi shahada an yi shahada an kashe kahuran ya ce a nan kahurin kaɗai an kashe ya kai dubu goma abinda kashe musu ni na ga yaƙi da dubunnai da ɗari ne sha wani abu na ga yaƙi dubunnai musulmin ma an kashe masu yawa amma haka aka yi da kima Allah dai nasarar Allah karshe sa'ad yadda ta kai bai iya iya da matsala ta rashin lafiya ta kawa ta jijiya sai ta kai bai iya ta hawa doki ma bai iya hawa doki sai dai ya rika ishara iya ba iya bada magana da kwance iya kwance a kwance ki amma iya bada magana ai kaza ai kaza da sama kaza ku yi kaza ku yi kaza haka yake na ganin cikin tarihi ake kawo magana an kai alhamdulillah mutum kan tarihi sai zai kasa addini ba ka yazo ba gaskiya ba cikin tarihi muke ba wata ranar zo kan tarihi insha Allah muna magana da Sa'ad tabbas ya samu jagoranci kuma Allah dauka shi wasu sun amfana ta musulmi sun amfana samun ganima da nan da wurin asaba ganima mai yawan gaskiya zalunci farisa kwasan farisa zinariya lu'ulu'u zabar jadi komai na kasan dukiya sun mallaka shi da kayan ado kayan ado shi a nan ina ga rabi ibn amir a nan ne ya sa da ya tura shi lokacin tattaunawa da rustum shi kuma ba magana shi sakin ba ku rustum kan shi wada shi shi wanda take da jawhar da lulu ko ina cikin abun wurin shi hudu kan ga nan da tafi tafi tafi ko tafi jan tafi jan jan wannan su can zabar da lulu rabi bin amir cikin masu tattaunawa da ya zo wajen komanda ke rustum ya wai ma ji bi kuma mai kawo kasan mu mai kawo kasan mu kasan mai kawo kasan mu ya ce mu ji ina li nukhrija li ibadi min ibadati al ibad la ba rabbil alamin ya ce wa min diq dunya da sa'ati ya zo da kashe ya ce mu mun zo kasan ku ne dan mu hudda bayin Allah daga bautar bayi zuwa ga bautar Allah ubangijin bayi mu hudda bayan Allah da kumcin duniya zuwa ga duniya eh abin da kame kenan kasau lokacin zai shigo da dan lokacin da kudin shi aije dokin aka ce ya dauko wani mashin shi ka cakawa saman tafin aka ce la ya zaka ya ce ku kuce zuwa me na wannan da wannan tafin iya cakawa sama sama abun ya cakawa ya zo dare mai a jikin salon kin nashi ya dare mai da ya shigo ciki ya ce na wannan tafin ya ce muna tare da jama'a mu yanda kuke sa rayuwa haka haka suka san mutuwa yanda kuke sa rayuwa haka suka san mutuwa su mu jama'a mu eh abu ɗaya ne yace mu yace to yanzu ba za ku bada shawara ba mu je ci a wai shi ci ko dan lokaci da mu ci a mun ga manzan mu annabi mu ya hana mu mu ba kahuri dama in kai haji sama da kwana uku in ba kwana uku in me za ku yi ɗayan uku ko ku musulunta ku zama ƴan uwa ko ku biya jizya dole salamiya ko ya tsakanin mu da ku wannan uku muka baku yanzu cikin kwana uku yanke ta haka aka yi karshen lamari dai suka zaɓi yakin kuma shi aka yi kuma dai Allah karya su wannan mutum karanta tarihi gaskiya na iya iya wannan yan iya ƙara mutum imani da ba ku zaharin kai ma kamar addinin Allah hidima na haka ba kuna zo kuna zo kuna haka ka dauka haka nan ba ba komi aiki aka yi yace yanzu anan annabi ke bashi bushara wa asallahu an yarfa'aka fayantafi abika nasun yaka Allah zai ɗaukaka ka wasu mutane su amfana da kai wa durra bika akharun wasu kuma za su cutu da kai kafirai ke masa addinin Allah walam yakun lahu yawma idhin illa binatan illa binatun ba ana yace a wannan zamanin da kina magana bai da wani da sai iya amma wannan a lokacin da aka mai wannan labarin ne wannan albushirkin ne yake ji shi mutuwa zai bai da komi illa bi natun hadiya daya bayan wannan tabbas alƙawarin Allah Abu Sharar da aka bashi ya samu rayuwa kuma Allah ya bashi zuriya har da maza da mata da mazan da mata ya samu da ya gama ce kaɗe gare shi a har maza shi kai mai labarin Amir bin Sa'ad asalin labarin da ya zo daga ɗan shi ne ma amir kenan ya samu aihuwa daga baya nan dai muna maganar yin wasiya ba a wasiya da gaba daya iyaka an an yi kar ta wuce sulusi shine kololo wasiya yanzu sai maganar la wasiyata li waris ba a wasiya ga wanda zai gado mana ɗana duk a wadda mai gadonka ɗanka ne matakka ce babanka ne dindai wanda ke kuma baka da ɗiya kana da ƙannu baka da ɗiya kana da yayu da ƙannu a cikinsa kama wani wasiya rayu su gusu su ne magadanka dindai wanda yake da gadon kan ka mutu ba mai wasiya in ma kai ba ta yi ba saboda akwai wasu da suke wata mugun dabara wai da ransu sai su ce in na mutu abu kaza na wane ne ko gida kaza na wane in na mutu to wannan bai yi wa kai ga duk wanda zai gaje ka amma kai in ka mutu sai a sha goge ba ta aiki a musulunci ba ka da haƙƙi ka ware cikin ɗiyanka ka ba shi kashe ina mutu kaza da ranka kana iya ba da kyauta ka ba duk ɗiyan kyauta a matsayin kyauta amma shi ma ba matsayin ba na maganin suke cewa gado ne me za gane gane gado wasiya ba mala dabara idan kyauta ce gidaje gare ka ka ce ka ba da zaidu da amara da ila da wane ne ka ba da ya shiga hannunsa ya zamanto gidan su suke tasarrufi da shi shi ne zama nasu su suka ga dama su sai dama su shiga su sa haya wannan ruwansu wani asan kenan ka ba su haka zai ce duka na ba su eh nan akwai bangaren adalci daban ka ba kowa daidai kun ko bangaren da ko in kyauta ce ake haka amma magana ko da adalci za ka yi baka raba musu a matsayin wasiya ka ce ina mutane ka ba su gidan kasa sunan zaidu da amur da wane ne amma kudin haya a hannunka takardun gidan a hannunka wannan wasiya ce ta dabara an ga mutu ba ake ta akwai masu haka nan sun sa komai sun kare kudin haya a hannunsu suke daga kasansu takardun gidan a hannunsu amma sa sunan idi sunan zaidu ya tsaye da suna suna wani ya mutu kenan ba da man gado shi mai dabara a wannan kawai ta mai dowa zai ku nuna cunin gina a matsayin gado bai cike shi ba eh ba haƙi ba dole a maido a kwatsa a matsayin kwanan musulmi ya kome do ku kwatsa da duki sauran dukiya a raba gado in mace ce a bata rabi namiji a bashi guda haka duk mai haƙƙi a bashi eh tana adam komai ko ta da ba da iya mun misali akwai misali manzo misali wansu da ke ta misali iya da mace matar shi iya ba su iya da ita ma ita ɗaya ce ya ga za ta ci ɗaya cikin takwas misali iya da miliyon ɗari misali in riba ka a miliyon ɗari mace ta ci ɗaya ga to da yasa he irin wannan rabon dabara he duk ya baɗiya in yi mutu fice gida ɗaya ko na kare a cikin za ba ta musulmi wannan baiwa wannan akwai masu wannan abu muku dabara wannan kuma ku musulmi ne wannan sa bai dace laihi ne baka da haƙƙi ka yi rabon gado da ranka kun ba a wasiya ga muddin gadonka ka ranka ka bashi wannan ka bashi ya riƙe ya mallaka ya ji yadda ya ga dama shi ya sai da yawa ne ne shine alama kyauta ta shiga hannun shi ba kunin a baka ba ko a takarda ya ce da ya ce lawasitul warisin babu wasiya ga magadi ya ce ana abin ya kawo ruwaya wadda haka ibn maja haka abu dawar haka turmuzi sun kawo ruwaya da hadisin da tabbata ana abi umamat al-bahili qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbati ama hajjatul wada yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya wannan magana a hudubar shi da yayi a shekarar hajjin bankwana wani bayan ta bai cika wata uku Allah bai cika ba kwanta ba nan da yan kane ko da biyar a wannan hudu bayan yana cewa inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li warisin magana ce Allah ya ba duk mai haƙƙi haƙƙin shi Allah ya raba gadon shi an ce cikin abin da yake da matsayi kwarai cikin shari'a musulunci Allah ya bayani da cikin Qur'ani maganar sallah maganar zakka magana babu bayani dalla dalla da yanda za a yi amma raban gado Allah ce da kanshi raba kanshi Allah sallan bayani ku suna ta yi dalla dalla raba wani kashi kaza wani kashi kaza wani Allah raba kanshi to kama shi wanda za wani ya shigo daban kuma ya ce kenan ya ce Allah ya ba duk mai haƙƙi haƙƙin shi don haka falawa sai ta da warisan ba wasiya gadin mai gado haƙƙin shi na gado ya ishe shi ba maganar bayan gadon shi a bashi wasiya kaga wannan a waccan aya ta ce ayi wasiya da warin alaqarbin to kaga uwaye sun muta haka alaqarbin su ma marasa wanda bisa gado kana iya ga dan uwanka wanka kananka an waka samu kai wani mai hali kana da wadata Allah ya kada taimaka ma danginka an tsayin da matsayin musulunci kenan taimaka ma sadin zumunta kana ma iyalanka danginka alkhairi to ka tabbatar da idan ka mutu aka raba gado ko da wani ɗaya zai iya yi bai iya ni za ka yi da kai ka mallaki miliyan ɗari gaba ɗaya ka da zaka tashi ka iya wuce komi amma araba an ba wani miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan goma ya zai iya taka bai ya basu kun balle ma ɗayan zamani da zumuncin ƙwarai ya lalace yanzu wanda ma ko zawa gidan ɗan ya bai kalle shi ba wallahi wani bai bashi da haka Allah abin Allah kawo wani Allah kiyaye na na ƙwarai rashin zumunci da san kai kurin ba maganar dangantaka ta yan uwa ta kanewa ya gam to wani wallahi idan dan wani mutu ba yanda za a ji wani su bashi ɗaya ne aka saba kana to kaga anan iya da irin wannan halin da muke ciki Allah ya baka dukiya to kai kokarin wasiya ga yan uwanka musu gadanka zaka ga kana mutuwa in wanka ne uwa ku ɗaya ubanka ɗaya kanan ka ne uwa da uba ɗaya idan kana da mangaza ta miliyan nawa an kanti ne awa ɗaya ki ne bai za a amshe a ƙanan matarka ko matarka ya amshe riki ko surukinka Allah nawa kai kana mutuwa wani ba ce mutu ma wanda ta na sashi dan uwan ne aka cire ya mutu kullum sai surukin ya zo kantin ya ce a riya kanti kawo kile wani Allah mai cikawa Allah kare bai san ba ya mutu iya kantin a zamne wani makana hukumar zai ce mai wani Allah mai cikawa a riya kanti kilen ya riya kanti ya amshe kile don wai shi ne mai ɗiya mai ɗiya mai jikoki yanzu dukiya ta koma tasu kaga akwai takaici akwai takaici an wanka ne cikin kowa da yau ba daya duke ma da kai aka nema amma yanzu haram kinka amma ba kai wasa sun baka laya Allah sai masu baka laya ce ya karo kowa ko baka koyo na ba Allah ne kai ba ai abin da an yi ba za a yi ba an yi ba za a yi ba an yi wa an yi layi an ba yan walaya to wani abu kenan kaga irin wani abu iya da kyau ka yi wasiya in na mutu a ba wane kaza wane kaza a cikin dukiyarka daman dan wa'an nan garin Allah ya kan shi wanda ya wani abu diyan washin tayi kowa a bashi miliyan miliyan kowa duk suka ciki daya kowa ya da miliyan kuma haka akai Allah ya kan shi ya kyauta iya ka iya saman haka gaba da dan wannan sunan shi da rabansu shi ne rabansu kenan ana wasiya amma ba a wasiya ga duk mai gado ya ce ma yi kutabu fi sadar wasiya ga abin da magabata suke rubutawa farkon wasiya tsakanin su yi komi ma ga irin wasiya da suke yi ko abin da shafi su ga abin da shafi suka yi ga abin da suke irin wasiya su ma ana anas قال kanu ya katubuna fi sudurin wasayahun yanin kiran sahabbai suna rubutawa a harkon wasiyarsu ga abin da suke rubutawa wasiyarsu ta harko bismillahir rahmanir rahim hadha ma awsa bihi fulan bin fulan wan bayan bismillah wannan shine abin da wani dan wani eh wasiya da shi يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله yana mai shaidawar babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai abin bauta ba shi da abokin tarayya Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha kuma lalle tashin kiyama zai zo babu kokonto kai wa anna la yab'athu man fil qubur Allah zai taro duk wanda cikin kabari وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله أبو وسيسو وانا وانا هنا يوم وسيا قدوم وان ديبري نئي أليشي يا مسو وسيا لسجز ورع الله ويسلوه ذات بينهم كما كجار زمن تكيوك وككاور علاقة سكانهم ويطيعوا الله ورسوله كيدا أجا الله كيدا أجا منزون الله in kanu mu'minin inda hakuna da imani wa ausahum bima ausa bi ibrahim bani wa yaqub kuma iya wasiya ga ɗiyan shi da wasiyar da ibrahim da yaqub suka ma ɗiyansu ya bani inna allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun cewa ya ɗiyana allah ya zaɓar muku addini kakku mutu sai kuna musulmi haka suke irin wannan wasiya ga iyalansu ya ce mata ta wasiya a wani lokaci ne wasiya da aka yi take tabbata ta wakana a zartar da ita ya ce wala ta haƙul wasiyatu lalmusa lahu illa ba da motul musi wasiya wanda aka ma wasiya shi al-musa lahu wanda aka ma wasiya bai da haƙƙin cancantar mallakar wannan wasiya sai bayan mutuwar wanda ya wasiya wa ba'a da sadadi diyun bayan an biya ba shi shika sai da stagaraqatu diyun tarika fastagaraqatu diyun tarikata kullaha falaysa lil musa lahu shay yace in aka zo kayi wasiya amma kana da bashi na mutane a kanka aka zo ana biyan mutane ana biyan mutane sai bashinka gaba daya abinda ka mallaka bashi ya cinye to a nan ba a cewa ya yi wasiya a hudun sulusi dole a biya masu bashi kansu nan wani za ka ce can haka za a karanta ma ayar ƙor'ani min ba da wasu tun yusa biya da ko bayan wasiya bayan wasiya ko bayan bashi ko to suna biya da bayan wasiya ko ba bayan wasiya ko bashi ya kai wasiya ta aka magana bashi amma a wajen aikace ya an gabatar da dayin alal wasiya yace ana ali ya kama ka wannan ruwa mai magana ka haka ruwa da ibnu majah ruwa ta imamu tirmizi sayyidina ali ke cewa قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية مزدان صلى الله عليه وسلم يا حكمتا سي أمهار بيان باشي كاهم وصية وأنتم تقرؤون من بعد وصية يوسى بها أو دين bayan kuna kuna karanta ayatul qur'ani duk bayan duk abin shi magana gado yace bayan wasiya da aka yi wasiya ta ko bayan bashi to duk da bayan wasiya aka wasiya amma bashin ake gabatarwa suna haka ganin suna ka ta kayyade da aka ce magana gado da aka zaɓa aka zairo ba gado a ta dole da rabon da aka raba da gado bayan wasiya da bashi ta kwan za a magana gado allah ya raban gado mai sun mai sun ne mai rubin kaza kaza ya ce amma duk ya ce bayan wasiya ko bashi bayan wasiya ko bashi to dai ya ga maka kenan kaka ce sai an ba an zo an fara biyan masu wasiya ta a zo yan bashi tun Allah ta yi numar wasiya tun yusabi a dainin ko a wannan sunna ta bayanin ta kayyade bashi shine haƙƙin mutane a kanka ba a biyan ba a ba ba da wasiya ga bashi a kanka kinan bashi shine a gaba wanda an san da matsalar bashi can ba mun karanta yanda yana jinkirta mutum shiga rama ta Allah wanda ayyukan mutane suna sakaki kan bashi amma sun ji wata dabara ce fama yake wai hawa kanka san bashin in ji ci bashin amma me za a ya kare amma zai gama da mai a ci a bakin shi dai lahira an ga yana magana ya dai lahira kama zo lahira ta ga maka san dai mamalin Allah bane ba sun zai maka ko da kaddara mu ya halitta a ilakanin tun da shirka ce da man zai da mu za da mu za a bar hanya yanzu za a hana mutum magana da kayan shi hana shi ya magana kuma ya ce maka dai lahira ka dai wannan kaga ba mutum gigi bane ba tun zai ce kai ci kayan mutane ce dai a lahira a ta alaza a lahira to kuma shi ka halayen ma ba shi annabi sallallahu ya magana cewa ana jinkirta mutum shiga rahama ta Allah mataga akwai bashi akan shi kayan bashi yan wake yan larura ce larura ce he dole ka yi hamar kuma rabuwa da shi ta kowane hali da Allah baka da kuma magada yadda suke a balle yan wa'anzu shi ma wani abu ya zo fitina duniya san abin duniya mutum zai mutu da dukiyar shi da ya bari mai yawa amma kurin saboda san dukiya wala magadan za su riye ido su kawo tawili na banza da shari'ar zamani ta dan kasaba da wani bashin ubansu ayo na takardu ina sun yan waye ina sun yan waye bayan tabbata ya bashi an aka fita da kwata shi a wani juju an ce babu waye babu waye juju ya ce babu tunda suna kin zai na ko kai kuma ka tabbatar da gashe duk na gida bashin nan ya kar ya bashi mu'amalar suka yi yabin babanka amma kurin ya yi iri iri a ta sharbin lauya wajen ka abiya bashin so su gado haka akwai haƙi akwai rashin tausayi Allah kiyaye ya ce tambihun ce akwai faɗakarwa ya ce walamma kanar galibu ala kathirin minan nas fi hada zaman al'ibtida fi dinihim wala siyama fi ma ya ta'allaka bil jana'iz yace abinda sadakarwa da zai yace a yanzu mahi yawan mutane a wannan zamani da kirkire a addini ya yawa yace wala siyama fi ma ta'allaka bil jana'iz balle ma abinda yake da alaka da gawa da mutuwa yace kana min alwajib an yusi almuslim bi an yujahi bi an yujahhaza wa yudfana ala sunna wajibi ne kai musulmi ka yi wasiya ga iyalanka a shirya ka abin ne ka akan sunna in na mutu a mun sutura ta sunna eh a bar ahlu sunna su gyara su binne ne ka bin halin dan bid'a eh ka bin halin dan bid'a kamar iyalanka ka sabar dan bid'a sama su kula kai ka sama ka su bid'a da bid'a sama ka da kawai ne ma ya maka wajen bakwai da rawani da nauka da huska da kawai ma ba iya ba da kawai ba su maka wajen nawa hada rawani duk wani babu shi ba ba mai maganar wani ba da hada riga ko da hada riga da ita hada riga babu riga a rawani babu anan ba mai riga ba babu riga babu rawani aka anan zama kurin gaba da aka lulluɓe duka abu guda ne kurin aka lullube aka kawo ba wata riga ba wani wando ba wani kurjalle ba wani izar duk wani ba zai iya ciki tun daga zawara muna zo ana danna shi wani wanda wata kashin ka wata kashin ko kashin sauran kashi hudu ko saka ku ga an danna mutum an danna ciki mutum an danna mutum ciki mutum ko sauran kashi hudu to na ce ya cikin cin mutum mamaci aka danna mutum bayan mutu aka danna cikin shi ko sauran kashi hudu ba yi ba yi ko a zo wata abu da gawa a dole ta kashe shi a sa wata a ta kashi a danna mishi wani a hanci a danna ko da zuwa shi ciki babu shi a shara a danna ma mutum abu da gawa bayan mutu ha a duba rashin duk wannan bida ce ta wanka ce to a shi kan dole abin ya bukata ahalus sunna su kula kayi wasiya su kula da gawa kama sunna yace yin hakan amalan bi qawlihi ta'ala aiki da fadar Allah mai girma da buwaya ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha mala'ikatun ghaladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ya ce faɗar Allah Allah ce ya ahlu zina ya kuma su imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku tseratar da kanku da iyalanku daga wuta kin da abin zai kare ma azaba in kokarin ka yi shi haka iyalan ga wasu kare masa azabar Allah wannan wuta wa quduha makamashi wannan wuta annasu wal hijara mutane su ake sawa suna karin wuta makamashin da ke haka da duwatsu wannan wuta ce alaiha mala'ikatun gilazun shidad akan wannan wuta akwai mala'iku masu kabiri manya masu tsananin masu kaushin hali eh masu kaushin hali ga girma ga tsananin ishbarama kuma ya ce la'asun lama amarahu ba sa saba ma Allah duk munin da musu shi ya maka azaba shi ne ibada shi eh gallaza maka ya maka bala'in azaba ya bige ka ya ma guduma ya habare ka shi ne ba da shi eh daɗi ke ji shi ne ba da shi shi da aishi eh lallasa ka Allah kiyaye ya ce ba sa saba ma Allah dukkan umarni da musu la ya asu lama amarahum wa ya fa'aluna ma yumarun suna aikata duk abin da aka ce su yi shi za su ya ce wa lidhalika dalilin haka كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك شا صحابي سكي وسيا كاين سمتو دا أكل مس دا أمس السنة والآثار عنهم في ذلك كثيرة آثار أكو آثار da sai da dama da labarai wanda aka samo daga sahabai ire-iren wannan suna da yawan gaske ya ce minha daga cikin abin da aka samu ya tabbata daga wajen sahabai ga wani daga ciki ga wasu daga ciki an amir bin sa'ad bin abi waqqas wancan da muka labarin shi kaga yanzu iyar da amir bayan wancan da ya da zai iska da da yanzu ga dan shi bayan uban ki bayan labarin baban shi cikin diyan shi ne amir alƙwarai ya samu shi ma girma ya zama gin yace amir bin sa'ad bin abi waqqas yace anna abahu qala fi maradi alladhi mata fi baban shi ya gaya musu a rashin lahiyar da ya mutu a cikinta iya ce musu alhidu li lahadan wansibu alayya labin nasaba kama suni abi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka dai wai to a wancan zamanin ma suna maɗiyar irin wannan wasiya bale yanzu da abin ya bida bida ta zamanto ita ce ma ruwan dare ya ce amur bin sa'ad ke cewa baban shi ya yi magana a rashin lahiyar da ya mutu ya ce musu alhidu li lahadan kuma na lahad ka san akwai shak akwai lahad kabari wanda za a tsaga irin namu nan za ka tsakiya abin da ka kun za a yi rami babba a tona bangaren kasa ta alƙibla a sa ka ya kawo ya kawo burgi ya kara bakin ramin kai kana ciki ya zuro kasa a babban ramin shine lahad yace kuma ni lahad ku dangana dabino ana burgi a jikin kenan ba wani abu daban ba burgi za a dangana jikin ramin nawa nasaban danganawa kamar da aka wa manzana sallallahu alaihi wasallam dan wannan akwai matsalar da samu anan kan wasiya wanda karyin wasiya yan wa abinda mutum ya dole a mai mutuka ba saban Allah anan wajajen za ga mutum yayi wasiya ganin wasu a cikin iyalai ko dan adawa da sunna ko dan shi bata ma ahlus sunna rai wai dan yana hudi a ji zai zo ya kane ka ne ya hana a yi abin da aka da suna zai hana to in ma menene shi wannan mutumin da kake wa kake cewa ba a mai kaza in dan wuta ne ma wasu in wuta ne shi din shi ma ina guda me abin wa wala ba shi kan taka ba in ma wuta ce tare suke a kisa da ya ce su mai sunna ka ce ba a yi me zai me shi ka zai mishi ko ma me a kisa guda wai shi ko ya bata ma wani rai mutum zai wasiya kowa sai kuma wani kuma sunna wasiya amma ci a kuma abin sanin a nan garin ɗaya cikin malamai wanda ana kamar ba malamai cikin malamai suna sanannu amma ya san abin gaskiya Allah kurin bai zai wazi ba kuma babban mutum ne ya mutu ya ce duk wannan abin ca ruwa maka yi kuma ya rubuta ya ba ɗan shi a rubuce malami ne sananne ya rubuta ya ba ɗan ka amin zama maka irin wama ka azan makoki ka amin bakwai ka uku ba amin ka amin arba'in ka amin dole ka amin ya rubuta a rubuce ba dan shi aka zo kuma duk manyan gingima malama an taru gingima gingima manyan bid'al sun taru duka manyan masu kare bid'al masu kare bid'al sun zo mutuwar dan babba ne sun taru an zo wallahi dan yahudo takarda sai ɗaya cikin gingimon gingima ya ce sadaka suka ci sadaka ya ce ɗaya ce a ga takarda ya ba yi ba yi mutu ta malam ya ce gashi abin da ya rubuta kai ce da baka Allah an kawai zan ta ce kaja kake ba yi aka yi tunatuna aka wai mutane ta har masa cewa me yake yi wanda suke nesa in ga ayin ta ake sadaka kai akwai kwawa akwai kwawa wai shi sadaka sun suke hauri kuma sun yi shiru ake wani suna jira kuma shiru ba hauri ba wai lai aka ce ya ce wallah ba wani ba a yi ga abin da ya rubuta ƙarshen ta haka aka tashi mashi babban wanda ya tara rige mai hushi a madan jaraba yan gidan mata da wani aka zo aka ce ai ya za a kaman baban mu gama wadan wani a ce ba a yi ba aka ce aka mai wata malam ka zo yi za a yi ya yi ta wallahi ya yi suka yi aka yi zama nan aka yi kuma sadaka aka yi ta to kaga shi kaga akwai kaga kin Allah ko ko ne malama aka zo ko shi malamai zo shi gaba aka yi su wani abin kuma ne a ce kamar gobe an sunna to da sunna ta bangaren muna sunna suna mu suna ganin me na mu a ciki mu kuma aibu ne ba na bane ba amma yaje kamar wani aka bi kamar an ba mu goyon baya an ba sunna goyon baya sun kada manya Allah kiyaye gaskiya gaskiya ce gurin wallahi ba haka suke wuri da yawa suka samu dama ya sa hana kurin ba a yi wai an yi bid'a addini wannan don jaraba an kare an kare an an addu'a ta sunna yace he zo ya he mai abdullah dan jaraba eh ya mishi wai waje bata mutane ne wai inda zaka rike shi kace wai ce ayi abdullah maliki ta ko bai bai ga maka dan maliki bai da ba maliki bai cikin tarqini a maliki ba tarqini a maliki babu tarqini ku ne wannan ku samu shi amma dake al'ada ta an saba tarqini ya abdullah abdullah sai ayi da na bar malikiya amma mai hali ne a ce a karanta yasin ko tabaraka ka taba ga an wata laka tabaraka ko yasin ka taba gani sai abin kasuwa ta ba Allah inda abin Allah ne ko ya ba kowa ko ya mai yasin ai tabaraka duk da an ce an ce tabaraka yasin to ni babba ne ko mai abin ko ko ko uban mai wasu abin ba taba wata laka ita ba duk shi addini ne babu shi kuma maliki ta hana imam maliki ya hana bai daba shi imam maliki dan in kare qur'ani a cikin gawa har a sallata bai da musa a sunna ana akwai a sunna wajen kan imam malik bai cikin magana karanta qur'ani a makwantai ko ya san wata baraka ba malikiya kurin al'ada ce suka dauko suke ba kun bai abin ba abin da bai danganci ana an bar malikiya tunda akwai abin duniya haka aka saba ana malikiya an takata ma ga ta ce kai Allah kiyaye Allah shi da mu sai wannan bayan wannan zai bayani cewa da kenan mutum yayi wasiya ga iyalan shi a mai sunna yace tambihun sani faɗakarwa ta biyu إذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته فإن عليه أن يوصي لأولاد هذا الفرع بمثل ما كان يستحقه الميت أو بشيء من ماله في حدود الثلث يتعمل ثلث كثير يتي إذا متن إذا كان لرجل فرع إذا متن ينادوني أن هكا إيالي مثال إيالي مثال إيالي كو إيالي mai gadonka amma wani ɗan haka ko da yaka ma tafiya ta he ta mutu kana da rai ɗanka ne he ka mutu he mutu kana da rai amma iya da ɗiya eh iya da ɗiya shi wannan wanda ya mutu fa inna alai an yusi da aulad hadal fara kana da dama tunda wannan jikanka ne bai gadonka to tunda ga uwa sauran ɗiyanka su suna gadonka su suna da ɗiyan suna suna sauran ɗiyanka suna ɗiyan su ainihin ɗiyan su ne ko ba ce a shi wannan jika wanda kana yaki wanda uban shi ya mutu shi kamata kama wasiya dan bai da haƙƙin dukiyarka shi me me waya da dama uban shi ga da dama shi ba matsala kenan wannan wanda ka san ɗan uban shi ya mutu ko ɗan uwan shi ta mutu sai ka mai wasiya ana so ka mai wasiya ka mai wasiya bi misir ma kana sai mai abishe ka mai abin da zai kamata dai a wa mutum wannan jika na ko na mutu a bashi kaza ko da jikarta ko da wanda a bata kaza a cikin dukiyata ya kamata wani a cikin abin da ya kamata ne a kula da su don su ma'ahinsu ya mutu sai ka cikin dukiyarka ya ce abin shi min mali a madawar za a yi fi da sulus cikin iyakar sulusi za a iya yi duk da sulusi mutu cika su iya da yawa fa in mata wanda musi da auladi waladihi idan mutum ya mutu bi wasiya ba ga jikokin shi fa innam yu'tawna qadara ma kana yajibu alayhi an yusa bihi أن يوصي به لأن هذا الدين عليه فإن مات ولم يكتبه لم يدع هذا الدين وعلى هذا أمل في المحاكم اليوم أما أنه باب أي باب حديثي با باب أي باب حديثي ويتاي idan mutum ya mutu bi wasiya ba ga jikokin shi haka nan ma za a ba su gwalgwadon abin da ya kamata a musu wasiya a daidaita ai wannan da ana haza denun alai bashi ne a kan shi kamata yawan jikokin shi wanda uban sai mutu wasiya fa in mata da mutu ko da ya mutu ba a rubuta ba lamar da wanda yana lamar da hada da wani bashi mai iya nan ko fa in mata da muka tubu ko ya mutu bai rubuta wannan wasiya ba ga jikokin wa'annan lamar da lamar da hada da wannan bashin bai iya nan bai tozarta kenan bashi ne akan shi musu babu aya ba shi ma shi ma ya ce wa ala hada al'amalu fil mahakim al yawm wannan haka yake a garin su a kotun garin su ba ba aya ba haka yake a kotun garin su a wurin shari'a ba to lokaci yayi kuma zo karshen ba mu wasiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته